الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da biyar ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan satumba shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya darasi na nawa sittin da biyu za mu tashi darasi na sittin da uku a cikin wannan littafi mai albarka الوجيز في فقه السنة في فقه السنة والكتاب العزيز عند مكتشين كتاب الحج عند بالي يكي جاي منا خذوا عني مناسككم حجة النبي صلى الله عليه وسلم Jabir da Abdullahi ya fara mana bayani dangane da yadda Annabi alaihi salatu wasallam ya yi aikin hajjinsa, aikin hajji da ya wanda ake kira da hajjin bankwana. To mun tsaya shafi na 287. can ƙasa inda ma da yake cewa faƙala sai yake lau an nistaqbaltu min amri mustadbar lam lam atuki hadiya da za a dawo min da gaba ta dawo baya kace da ni ma ban koro hadaya ba a dungule kenan da za a dawo min da gaba ta dawo baya to da ni kaina ban koro hadaya ba waja'altuha umratan da kuma sai na maida wato aikin hajjin da na kullo niyya na kira ne ya koma umara kawai shi umara idan mutum zai idan ya kai umara kawai kaga aikin hajjin ka ya koma da matu'i tunda za ka yi ka cire kaya ka ci gaba da harkar ka har sai ranar takwas ga wata yau mu tarwiya kamar yadda muka biya a baya kamar kana ne kum laysa lahu ma'ahu hadiyun wanda ya kasance a cikin ku babu hadaya tare da shi fal yuhilla kaji umarni cewa falin illa to ya warware niyyarsa wal yaj'alha umratan ya maje ta umara in ibrahim ka kullo ko kuma kirani to ka warware duk da cewa Allah alaihi salatu wasallam kirani zai yi saboda me saboda shi ya riga ya zo da hadayarsa shi da Abu Dalha duk sun koro hadaya saboda haka su kirani suke to amma me za ake bibita ne za ke bibita a wato tamattu'i akan kirani shine bayanan da zamu je fa qama suraqa bin malik sai suraqa dan malik ibn ju'shum fa qala ya rasulullah suraqa dan malik ya miƙe ya ba kin Allah ali amila hada wannan umarnin da kai cewa duk wanda ya je wa ya je aikin haji ya warware ya fara yin umara ya sa kayan da na gida ya ci gaba da harkarsa a wannan shekarar tamu ne amni abadi ko har abada an gane fa tabbaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wahidatan bil ukhra ta annabi alaihi salatu wasallam ya hade hannayen sa dai cikin daya shine yadda ne haka hadisul musalsal ke sai cikin daya ya hada su to sai ce wato wa qala yace dakhalat al umratu bil hajj umara ta shiga cikin aikin haji marratan yace dakhalat al umratu bil hajj dakhalat al umratu bil hajj umara ta shiga cikin aikin haji la zai ce bari wannan magana balli abadin abad har abada iya wannan magana ta yi ce ka nuna ma cewa a cikin nau'o'in aiki hajji ibrani kirani da matu'i wa zai kubalala wa zai kubalala da matu'i ne da ne wani zai ce ba ta ba shi annabi ba annabi ga wanda ya yi ka ce ne saboda magana annaba idan wato idan idan wujida ta'aru bayan alqawl wal fi'l ayyuhuma yuqaddam alqawl aw alfi'l alqawl eh idan aka haɗu tsakanin magana da aiki wanne annabi alaihi salatu wasallam yayi wani aiki sannan kuma yayi umarni da wani abu wanne yake gabatarwa magana annabi yake gabatarwa dan zai iya yiwa abin da yake nan kutubiya ce ko wani abu da ya gabata saboda haka maganar umarnin da ya ko hali shi za a gabatar to sai ce wa kadima aliyu min al-yamani bi budin nabi sallallahu alaihi wasallam sai da ali sai gabato daga yaman ya taho da taguwoyi raƙuma na annabi alaihi salatu wasallam fa wajada fatima ta mimman halla kawai yana zuwa sai ya samu na na fatima tana cikin waɗanda suka warware ihramun ta cire kayan da ta ci gaba da harka wala bi ta tsiyaban kabiga ga jinan har ta sa kayan da yake mai mai wato turare turaren kaya wanda da kaga mutum mai mai alamar turare na mata cewa wannan ai baya cikin harama da aikin haji sai ganta da wannan tufafin me baro yana ganin ta wakta halal kuma ta ta ta ta kwalli ta ta ba ado fa an kara zalika alaiha sai mata inkari fa kale sai take inna abi amarani bi hada bai bina ne ya umarce ni da haka ya umarce ni da haka ai kale sai ce fa kana ali yaqulu bil iraq wato sayyidina ali ya kasance wato yaqulu bil iraq yana fada a iraki wato kamar kai ka ce hudu ba yake a iraki yake tunawa mutane labarin abin da ya faru lokacin da aka yi aikin hajji to sai yake cewa ba za habtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai da ali yace da naji wannan a gurin mata ta Fatima yace sai na tafi gurin Annabi alaihi salatu wa sallam yace muharrikan ala Fatima ta at-tahri shine sune an gani kaje ka tuno mutum wani bai ganji baka ce ko kaje ka ga baka ce wani baka za ka yi ne tune zo da haka muhallijan ala mata, ina wato ina yin tune ga na ba, wato adilin nabi kana akan abin da take kamar yana ji ya ga annabi alaihi salatu wasallam ga fa abin da matar ta ce mustaftiyan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma yana mai neman fatawa gurin annabi alaihi salatu wasallam shi ma zakara ta anhu cikin abin da ta ambata ba fa akhbartuhu anni ankaltu zalika alaiha sai na alisi na ba annabi labarin cewa na same ta tayi haka amma dai wata inkari fa qala sai annabi yace sadaqa sadaqa ai faduwa tayi gaskiya tayi gaskiya wannan abin da kaga tayi gaskiya ne domin sai da ali baya nan abin ya faru cewa da kalati umratu bil hajj baya nan al'amari ya faru cewa da wata takbanti wato min amri matadbaru duk baya nan saboda annabi ya aike shi to sai ce ma za kulta hina farafta alhajja me kace sai dai na ali ce ya wato annabi ya ce sai na ali lokacin da ka kulla harama ta farilla ta aikin haji me ka fada yace kullu sai nace Allahumma inni uhillu bima ahalla bi rasuluk yace cewa ne ya ubangiji na kulla niyya irin niyyar da manzon ka yi kulla kana sai yace fa inna ma'iya alhadiya sai ce to ni a tare da ni akwai hadaya fala ta hillu fala ta hillu saboda haka sai ce fa inna ma hiya alhadiya ni a tare da ni akwai hadaya fala ta hillu saboda haka wato kada ka warware aikin hajjin kaga wanda ya zo da hadaya ai ba zancen ya warware aikin hajji fa inna ma hiya alhadiya to kada ka warware aikin hajjin ka tunda ka zo da hadaya dama da hadaya za mu ji yanzu ya taho da su daga ko da yake ya faɗa a baya ya taho da darbobin daga yamma aiki ma ya koruwa da yadda to sai aka ce shi kada ya warware amma ba ta ta warware me yasa saboda ya koro hadiyarsa da niyyar ne kirani ka iya cewa bayan Abu Talha da yadda Alwa kirani ne shi ma to sai yace kala fa kana jama'atul hadi alladhi qadima bihi Ali min al-Yaman wato ya kasance akwai dandazo na dabbobin da sai na ya dore su daga Yaman wallahi a tarihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'a da wanda annabi ya zo da su da wanda sai na ya dore su sun kai har tsawon wato taguwa sun kai ɗari wasu ma da suka ce iya na annabin ne kawai zalla guda ɗari taguwa ɗai ɗai ɗai ɗai guda ɗari kala sai ce fa hallan nasu kullum mutane gaba ɗayan su suka warware suka warware gaba ɗaya shine fa hallan nasu kullum gaba ɗaya mutane suka warware wato nasu aikin hajji to me ya faru sai ce um wa qasaru illa nabiyya sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗaya kowa ne zai dai amma banda annabi alaihi salatu wa sallam dama mun faɗa ko abubuwan da suke yin shi kaina umara guda hudu ne na farko shine da mutum ya je zai kullo wato haraba miƙaci na biyu yana zuwa ya tawafi ko ya yi tawafi da ya tawafi ya sallah raka yi na uku ya tafi ya sa'i na hudu ya je a ciki ke na ya gama umara wayannan su ne alkanin umara saboda haka da ya yi wanda ya gama umara to karfin da sun yi sai kowa ya aske ya yi da ke yi to me ya faru sai ce wa man kana ma'ahu hadin annabi alaihi salatu wasalam bai warware kowa yayi aski amma banda annabi alaihi salatu wasalam wa man kana ma'ahu hadin da wanda ya kasance a tare da shi akwai hadaya kaga shi kirani zai yi wanda ya koro hadayarsa kirani zai falan ma kana yawmu tarwiya yayin da ranar takwas ga wata ta kasance ita ce yawmu tarwiya tawajjahu ila mina gaba daya al'adun sun kowa ya fuskanci mina zaka je kai ta kasuwancin ka kai business ɗinka in ma aure zaka nema ka nema amma takwas ga wata na yi to kowa zai aji abin da yake domin ranar da a fara aikin haji daga ranar takwas ga wata saboda haka kowa zai tafi mina mina kuma waje ne fili ne sai tal fa hallu bil haji kowa ya kullai araba da aikin haji wa rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasalam ya hawa abun hawan sa fa salla bihi manzura wal asra wal maghrib wal isha eh ta huwa nan filin mina din a gurin ya hada azaz al azar da dan na kai magariba da isha dukkan su a matsayin mai kasaru dukkan su wal fajr har sallah asuba kun ga an tafi duk salloli biyar din a can ake yin su a ina anila wannan yana da kyau mu kiyaye idan aikin hajjin ka yazo kawai karkadewa za ka yi ka tuna wasu abubuwa to sai yace sun ba makasa kalilan sana annabi ya zauna a ɗan zamani kankani a ta ɗala ake kyan wannan gaba ce ta ba mai mahimmanci da ya kamata a kiyaye har sai da rana ta fito idan rana ta fito ya zama ranar yau ce kenan tara ga wata ranar da muke yin azumi rana arfa to har sai da rana ta bullo me ya baro to sai ce um wa amara bi qubbati min sha'rin tudrabu lahu bi namira sai umarni da kafa masa wani tanti irin yaro bakano bi a dan kafa masa tanti wanda a jikin wannan tantin wata rumfa ce akwai wato rufi na gashi a jikinta a can namira fatara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ci gaba da tafiya yana so yi wurin da aka baba tani saboda haka yana cikin tafiya wala ta shukku quraijun quraija ba ka shakka akan cewa illa annahu waqifun inda al-mash'al haram cewa ba inda annabi zai ya face mash'al haram ba ta shakka domin kun san kafin aiko annabi alaihi salatu wasalam quraijawa da larabawa suna yin haji amma nasu na jahiliya su ma a nan makarun haram suke daya wurin yanka sai suke ga ran annabi ma iya tafi nan zai tsaya yanzu musulunci ya zo amma tunda annabi bai taba aikin haji ba shi ma in ya je wannan gurin zai tsaya shi ne aka ce wala ta shakku quraishi quraishawa ba ta shakka akan cewa in ya tafi nan gurin zai tsaya kama kanat quraishin tasna'u fil jahiliya kamar yadda dama quraishawa suna yin haka a jahiliya sai yake fa ajaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wane mutum annabi na zuwa gurin da suke tsammani kawai je wuce gurin domin shi ma abuni ne yayi wato wahi ya ce mata ba da tankula abu ba saboda haka Allah ya umarce shi cewa ya wuce gurin hatta da arafata a sai da yaje wajen dutsen arafa fa wajada al-qubba sai samu wannan qubba din kadu duri bat lahu bi namira an kafa masa wannan tanti din sai zawo an kafa masa wannan tanti din a namira wanda mun faɗa a baya cewa dutsen arfa da ake faɗa ba in aka ba dole ne mutum ya je ya hau kan dutsen ba domin annabi ya tsaya yake wa qabtu ha huna wal wal arafatu kulluha mawqi na tsaya a nan gurin dan ba ma kan dutsen annabi ya hau gefen dutsen ya tsaya idan ka je gurin za a nuna ba a gurin da annabi ne da ya tsaya ya to duk fadin gurin gaba ɗayan sa filin arfa ne ba wai dole je ka hau kan dutse ballan da na yi kokawa a gurin mutane kamar yadda ake yi a wajen hajjarul aswad to saboda haka ko ina filin gurin ko ina ka samu za ka zauna kuma aka ce tsayewa har ba mun faɗa a baya ba ana nufin mutum ya ta tsayawa ba tun zafi har yamma har rana ta fada a'a in ka gaji ka zauna in ka gaji ka jingina amma ka sani ba bacci ka jini ba guri ne na addu'o'i da zikiri da karatun alkur'ani da yi wa annabi sallallahu alaihi haka za a yi kai to sai yace har rana ta fadi sai ce fa nazala biya hatta idza zagati shams ba ne mutum sai annabi ya wato ya sauka da kan taguwarsa hatta idza zalati shams oke ya sauka a wannan gurin kai hatta idza zagati shams a da rana ta tsakiyar sama amara bil qaswani wa ruhilat lahu sai umarni da aka mata taguwarsa da ake kira kasuwa aka kinsa mata ita dan ya hauye tafiya sai ya hau ya fara tafiya ba ta baɗin alwadi sai ya zo wani guri da ake kiran ta baɗin alwadi fa khadaban nasa yawa mutane wato huduba wannan huduba da ake yi da doguwa to sai annabi ya hudu babban kwana wa kale yace inna dima'akum wannan kadan ne daga cikin abin da ya bana amma ba ita ce hudu ban duka ba inna dima'akum lalle ku sani kina nan wa amwalakum da dukiyoyin ku alaikum haramun akan ku ne haramun ne jinin ku da wato da dukiyoyin ku haramun ne haramun ne wani ya zubar da dukiyar wani haramun ne wani ya kwace dukiyar wani haramun ne wani ya zubar da jinin wani sai yace fi sha'alikum hada a wannan wannan naku yana cikin watanni masu albarma dama wa fi baladikum hadha haka nan cikin wannan garin naku ala ku sani ku taurara kullu shay'in min amri jahiliyyati ta haka kadamayya mawdu'un duk wani al'amari da kuka sani na al'amuran jahiliya wato jahiliya yana karkashin kafan nan tawo gaba ɗaya an soke shi daga yau duk abubuwan jahiliya an soke shi daga yau bara ku ji misalan wa dima'ul jahiliyyati mawdu'a shi ma jina nan jahiliya gaba ɗaya na zoge da gaiwo don a da jahiliya zai shekara ɗari ana faɗa akan wani ya taɓa biyo wani ciwo kawai mutum ya taso gada ya yi kakan kakan kakan zan ya taɓa faɗa da shi duk sun mutu amma yanzu dole ya dora wani kuma faɗa aka yi akan mujirgi kawai wani kuma akan tsera da aka je farauta aka samu wasu suka kwace wannan matsalar sai a shekara ɗari ana faɗa Allah shi za Allah ya gaya mana a suratul anfal cewa ba dan zuwa annabi alaihi salatu wa salam ba ai da zukatan zuwa da ba domin tsakanin auzu da hazrat ba ba a ga mutum amma zuwan da zai hada wato tsakanin shi da sa Allah ya ce law an fakta ma bil ardi jami'an ma allafta baina qulubi da za ka ce da duk abin da ke wanka za ba za ka iya hada tsakanin zukatan mutane amma Allah ya zu wato wa allafa bainahu ya hada wato tsakanin zukatan su to me yake sai yake wa inna awwala damin azau min dima'ina wane mutum kaga shugabanci ke ne yake farkon jinin da na soke shine yana ɗaya daga cikin jinanan dangin mu in ji annabi alaihi salatu wasallam yake da mu ibn rabi'a ta bin al-hali yace jinin ibn rabi'a dan hari jininsa kama kana hutabi'an fi bani sa'id kana mustabdi'an fi bani sa'd wato ya kasance an shayar da shi a kabilar banu sa'd wa qatalat huzayl banu sa'd ɗan kabilar su halibatu sa'diya wacce ta shayar da annabi alaihi salatu wasalam to kabilar huzayl kawai sai suka kashe shi wa to kawai da haka kaga ai dangin annabi to sai ce da gaiwa ya soke an yaji ba wata magana akai wa ribal jahiliyyati mawdu'un da gaiwa ribar ake yi ta jahiliya ribar nabi ribar fadl riba kaza to sai annabi ya ce da gaiwa ita ma an soke ta wa walu riban adahu ribana farkon ribar da zan soke ita ce ribar dangin mu ita ce ribar wa riba abbas bin abdul muttalib ribar abbas bin abdul muttalib la hawla wala quwwata illa dan uwansa babbansa ko yayin mahaifinsa yace ita ma an soke ta fa innahu mawdu'un kullu yace gaba ɗaya na soke da gaiwa fattaqullaha bin nisa ku kiyaye Allah dangane da sha'anin mata da Annabi alaihi salatu wasalam ku kiyaye Allah ki kyautata wa iyalin kada wannan wato wasiya ce mai kyau domin wasiya abin da ake kiran da shine abin da wato za ka rike shi ko bayan mutuwa zai ba amfani shine wasiya duk wanda bai dauki kallo wayannan abubuwan ba ko bari iya rawa da mace ba Allah din nagartarta idan ka auro mace duk gidansu gidansu gidan tarbiyya ga karatu ga kaza ga kaza ga duka in ka sa a ranka ba za ta saba ma ba kai fele daga nan ka fara samun feluwa duk nagartan mace ka auro ta ka sa a zuciyarka cewa za ta yi ma ne bi dari kar ka gaya maka amma a zuciyarka ka rigi sai ran da sai da yake ce saura ta sayin da tara wanda kuma ya fada sai cikin ta sayin da tara ayyaci to wannan kallon za ka rike wa mace shi ne za ka ka zauna da ita lafiya in ko ba haka ba kana ganin da wai ai hadu da qur'ani ai a guri kaza su kaza kaza ba kaza ta hada jihadi dai wallahi ba za ku dade ba domin duk wannan abin da kake ji wajen je ma wata wata ji za ka yi ba ta da bambanci da jahila ba haka ba haka wannan ita ce ɗabi'ar mai domin ka san ba gidan da ya fi iya ba da tarbiyya fiye da gidan annabi alaihi salatu wasalam babu wata ƴa da zaka ce ta samu tarbiyya ingantacciya fiye da Nana Fatima amma haka saboda bacin rai duk abin da kaga ya sa wato mai gida ya bar gidan abu ne da ya dame shi da yawa to da yana ganin yana gidan zai iya hukuncin da ba haka ba sai da Ali ya fice hijira ya koma ya masallaci ya kwanta ne gaba daya annabi alaihi salatu wasalam shi ma sai da ya fita shi kwanan sa nawa wata daya wannan zaka rika kallo ko da baka yi aure ba in kana rike wayan abubuwan yanzu in Allah ya da zaka ga ana jin gidan ka shiru ba fa saba ne ba ka saba ma ne ba ba ana saba ma amma saboda tsabar hakurin ka da iya kula da abubuwa sai ka ga ana jin ka shiru ko wani matsala aka zo tsakanin iyalai sai ka ji in kana da wa sai ka ji ana kai baka ga wani ba shi shi haka ka ga yana yi jima ya san cikin ka amma hakuri yake to idan kana yin wannan yau da gobe shi kenan zai ga ka zauna lafiya amma wanda ba zai dauki matsala ta hakuri ba shi da ya annabi yake faɗa kai rukum kai rukum li ali da hakurinka a waje idan a cikin gida baka da hakuri baka da hakuri domin haƙuri shi ne a ga mutum a gidansa yana zaune lafiya dan ka zo da kana ta rigima da mutane amma lafiya gidan ka yi ko a cewa ka da haƙuri a waje amma gidan ka lafiya lau kake ka ga mutumin kirki ne wannan amma yanzu kowa zai taka shi a waje a ce ai wani ai ko za ku za a yi baya magana amma a gidansa kuma ba zaune lafiya ke wannan mutumin manzai wannan shi ne abin da yake ka'ida to yasa annabi ya yi wasiya akan mata saboda haka a kiyaye to sai annabi alayhi salatu wasallam yace fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wane mutum domin kun karbo su ne wata da amanar Allah duk wanda kaga ya to da ya to an baki mace to amana aka baki domin ba lokacin da ka karbo ta aka bada sadaki akai kaza akai kaza to daga lokacin kai ne mahaifinta kai ne mijinta komai na ta kai ne domin akwai sirrin da zai rika shiga tsakanin ka da ita ko uwarta bai halatta ta gaya ba inda kun dai aikin ki to kaga dole sai ka kalli wannan dole to sai yace ni amma duk da haka sai yace wa tahlaltum furujahunna bi kalimatillah kuka halatta farjin su da farjin da kalmar Allah da an zo za a gaya ba wa atun nisaa sadukatihinna nihla ban su ma da balakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba da kalmomin Allah aka aura ba ita farko za ka kudu ba ma ya yi wannan su ta gora bakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ayoyin nan guda uku sai an juye ba ana tunatar da kai cewa amana ka karba ta Allah madaukakin sarki walakum alaihinna alla yudina furushakum ahadan takrahunahu amma kuma yana kanku cewa wajibi ne a kanku cewa ku sanar da su ku gaya musu cewa kada Allah ya daina wato ya daina burushakum ahadan takrahu lahu kada su bari kowa su ma matan ana ga musu kunne kar su bari kowa ya keta wato shimfidar ku shi da aka ce ai ko gidan mutum ka je kada ka zauna mara kan kujera sai ya ce bismillah aga kana nan ma sai an ba da dama ina kuma gaba kana shine kuna ji tambayar da wani ya rubuto a karatun mu na Ladi ta yi so sai kama da haka maganar aboki da aboki kawai ya zama ya shine miji na biyu idan ba ba ka ne mijinta na biyu wannan kuskure ne saboda haka mun ce ba tambayar sa da wata sosai ba amma kamar yana da dan alaka da wannan magana saboda haka kada wanda ya keta ma alfarma ba tare da izinin ka ba to sai yake fa in fa anna zalika fadribuhunna kaji ko in har suna barin haka su rika gayyato wani namiji wai kawai ka je ka tsato a gidanka wai ta ce wai cosmet din ne cosmet ba na taba gaya muku wani abokin mu wani abokin aikin mu wallahi abin da ya gaji auren sa kenan kwanan sa 46 da amarya ce Allah kawai ya je dan da katan ganzi a gefen garin da yake wannan ba ta ce wai cosmet din ne cosmet sannan ga shigantaka da ta rika fito mata ita kala kala shi zai koma wani sa'in za mu tashi daga aiki ya koma gurin aiki ya je tarar ba sai mara abin tuwa Allah amma ya sai ran tambaye shi nace ko auren soyayya kuka yi yace wallahi yace amma kaza kaza ya kawo wasu kalubale sai nace to sai yace wallahi ya ji saboda ina mamaki za mu je da tafi idan muka je da safe za a kawo abin jini in ce na koyi ni kuma ba ango bane amma shi ango ne ga yana ji sai da ke kawa maki ne dai ban ce wa kala ba da kansa dai zai nace mata ka na ba lura da kai sai kwallo jika ne kana cikin damuwa sai ce mu wallahi yana cikin damuwa ya fara gaya mun kaza kaza ya ce a kwana igirin din nan ya ce sau sai sau biyu muna kai ta kara gidan to me faru ya ce wallahi duk wanda ya tashi daga nan ta yi ma abincin kirki da yawan wake da shinkafa na ce ba ta siyo kayan miya yake yana siyowa to sai fara gaya mun wannan cewa akwai ran da ya je kawai ya tarar da wani shi bayan miya ba har da kayan ibon gwangwani Allah kuwa na ce ya aka yi ka kyale shi kuma ka kyale shi ai rufe kofa haka kai masa wani mukalafa in ya zo a canza bayani to wallahi kwata kwatan na ji auren nan kwana da bai zuwa arba'in da shida ba gaba ɗaya ɗaya balbal da ya ƙare a aure ba zai tafi haka ba to shi za annabi yake kar ku gayyato wa wani gida haka wannan consummate din masifa ne ya ayyuha annabi idza ja'aka almu'minatu yubayyi'unaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yusrikna wa la yajnina wa la yaqtulna awladahunna ko ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن wannan shine mahallin shayi wala ya atina bi buhutani yaftari lahu bayna aydihin wa arjulihin kan ta kawo ma kodi gidanka kawai ta gani wannan namiji ka zo gani ya tsaya kodi ne wala ya atina ka bi ma'ruf wannan kaidodin annabi Allah yake duk matar da ta zo ma baya sai ka ga mata wannan sai ta yadda sannan zama a yi cewa ta zama mu'mina sai ta yadda saboda illa kenan idan yanzu ta kawo wani tsara waje cikin gidanka shi kenan zai ma illa tana zuwa wato sai ma illa idan ta kawo don ba za ka gane ba wace mai aure ba idan ta kama wani gidanka ta yara ka gane shi sa yadda za ka yi a matsayinka na matashi bari mu baka shawara ka yi kokari ka samar da aminci ke shawa tsakaninka da wanda za ka aura kun fahimce ni a wasu abubuwa da matasa suke suna ganin burgewa ce wallahi tallahi kanka kake daba wuka daga lokacin da ka nuna wa mace kwaɗayinka a waje to lokacin da ka aure ta ma za ta rika ganin ɗabi'a ka kenan ma bayan in baka shigo gida ba ita a suka fi rigima irin wayannan za ga an fi faɗa Allah ya sa kun gane yaran ba na so yi na yi fassara yadda take gaba daya eh kawai anan ko a bada a yi mubahani kurman baki to daga lokacin da ka balla ka ballo kan karjima Allah amma daga lokacin da ka dora aminci kyakkyawa a gidanka za ka sai ka zauna lafiya ko sha biyu za ka yi ba za a rika jirgin ka ta gona ba waya ce mai hankali shi yake gane furfurar tsibiya duk mai hankali ya gane da nake so yawwa min nan sai annabi to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura an fahimta ko to sai yace fa in ba Allah zalika fadribuhunna duk wata ka samu tana ga yato ba wani kan yiwo gida ka daune ya saka lani ka aka ce a mata bulala wallahi ta kafuna nujuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa idza adanakum fala tabghu alayhinna sabila me zai sa a rike mace wannan dabiyar kana san mace kuma tana wannan dabiyar kai kai ba ka so a ji a gidansu wata ran to zaka iya rufa gida kai wata bulala dan Allah yanzu dan ka ji an da wannan kai a wani ka na uwa wanda take ga yato wani zaka yi magana wallahi ba za ta faɗa a gidansu ba shi za ka ji lafiya lau shiru kuma an gane ta wallahi ba za ta yi magana ba ba za ta yi magana ba ai da ma kamar yadda ake ta faɗa da Allah yace ka ba Allah tausayi ne yace a duka karantowa ake za a faɗa amma ba ta aka yi dole sai an yi ba shi ma dai karanta ma din kaje gidansa ai zaka zan bai taba dukan ba shi karatu ne amana ce sai an faɗe shi amma wata gaba ce take za a yi duka ita ake faɗa kamar wanda suka wato yan boko akida da suke sukar musulunci akan irin wayannan abubuwan ai da aka kawo ba cewa aka yi lalle sai mutum yayi wa ba wace sai aka yi ba akwai matakai da ake zuwa yo ko abokan ba suna da shi ba sai a matakai na kauda wato fitina guda uku ne na farko suka ce avoidance ka kiyaye kan ma ya faru ko guda hudu kai suka kawo avoidance sannan wato na uku na biyu kai a jiri keji na biyu kenan sai shi ne sai a gayyato wani a kai kara na biyu kenan na biyu na uku consensus a tattauna wannan mataki na uku kenan na hudu suka ce cohesive hit potent in sai kai mata abokan ma kenan cohesive kaga wannan matakan shine matakin da nake faɗa a masallacin jera nace wani alaji ya gaya mu a umara a ba saudiya yana faɗa muna ɗaki ɗaya yana faɗa nace wannan ai duk gaba da yanzu akwai ta alqur'ani sai na ɗauko mar aya nace wallahi da kafuna rujuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna sannan kuma kafin nan na farkon shine Allah madaukakin sarki na biyu ke yi wato wani jiskin shi ka ka bai yi ba fa ba'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahli a in yurida islahan yusikil saboda haka duk akwai kaga ta da auza mun sha faɗa ta da auza akai to hatta a gurin bature akwai mataki na hudin to shi ba a musulunci ba ta akai da gayin abu kada kima ta ba sai an kai matakai matakai an yi an yi an yi an yi takiji to sai a yi wannan to sai ga an malamin da ya biya ba shekara 65 ko 70 zai ga bai taba dukan matarsa ba domin ba ta kai dole kai ba shi da abin da ake so a fahimta an gane ko ba ba da hannun riga wannan wata ke nan ai dariya ta ta ke kama shi ne nake ba da misali ai in za ka yi bulala da yake malamin makaranta ne ni na san wanda za ka ɗauko mesa za ka samu ka san mesa ko yawa irin ta ruwan nan ka san advantage da mesa ita idan ka zare da gurin ba zai daga ba kuma za ta ji ayyukan ta wallahi ita guri baya fajewa tsakanin dorina za a zo a kai a ga guri ya rudu kai mugun duka ya wata amma nesa sai a ce na gurin yana cikin jikin ta tana ji ba za a ganki ba Allah ya zauki saboda haka wannan shine to sai yake cewa um sai yake barbar gaira mubarri ka gani dukan da wuri wato da an zo za a ce kai an wani bukari fata ya bata me yasa za ka samu mun ba da misali a karatunmu da muka zo a Najeriya cewa banda wannan misalin zai wani cewa mutumin da ya zo ya tarar matarsa na zagin uwarsa mahaifiyarsa a gaban gidansa a wannan dole ma ya zane ta amma kai za ta iya ma yanzu za ta iya zuwa mace ta ci kwanaka a ce ka yi haƙuri kuwa kai da ita ba domin za ku jira amma gaɓoɓin to irin wannan guraren ne ba ake ko kuma malamai suka ce wanda za ka zo kayi kayi ba ta sallah tun da ka auro ta kayi wa'azin ka gayyato malamai ka wanda ya kamata ya mata darbar gaira mubare a samu nesa to banda wa'annan abubuwa uku banda shi duk abin da za ta yi ba kai hakuri barka da ke ta to kaga wannan abubuwa uku ai sai ka lissafa gida goma a cikin gida goma bai duka samu ɗaya ne ake haka ba ake da wannan ɗabi'a to kaga a ni ba sai wa kai ai duka ba domin wato mataki aka kawo na ƙarfi akhirul dawa'i alkhairi kamar yadda ake faɗa a saki cewa ai saki shine karshen magani in kaga an yi saki to magungunan da aka sha duk ba ba shi so ake zama maganin ƙarshe ba a san ta karatu ne da ake so a biya ba a san aiwatar da shi saki ba yau to wannan shi ne to shine ma ne yake cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ci gaba da cewa wala hunna alaikum rizquhunna amma ba ku sani wajibi ne arzikin arzikin su na kan Allah gaba ta malam um ka saba zuwa yanzu duk haka kawai kana gida yaka tura mata riyad riyad card na tsariya kwana biyu ka tura da dubu daya amma da ta zo gidanka ko na naira ɗari ba ka bayar ba kai ba ba ka kai adalci kai ba ka sani in ba za ka bayar ba me yasa ka saba mata aure amma ko na naira ɗari yanzu babu gaba ɗaya zai dai kuma ba ta za a tafi ba ko zaman ka take to arzikin da ma na kanka ba kyau ne a ba kyau ka biyo ba kyau ba kyau kamfen ba kamfen after election kenan babu kyau to mata suna jin ka saboda haka sai ta gane cewa ba za ta aura eh kamfen bayan an jira ne ba kyau ka san na tare wa mata irin wannan bayanin wata da dido da ce a rika gaya musu duba a masallaci nace ina gaya musu ga an gaya muku ga abin da kace kuma sai a ce da yawan mazan zuwa marwata ne da ne matsala a kan sace wallahi ba ta bayarwa duk sauro sun yi ma kafa kaza kaza kaza to saboda haka sai yace a wakitu wato wannan da tufafi nan ma ba za su ji tsoron Allah za ga namiji zai zai wato kaya ta biyu in yi albashi amma ita in kaga an mata tufafi to na sallah ne ko haihuwa wallahi da yawan mata wasu in ka gansu abin tausayi tufafin su ga kuma mata da kurilla za ka kai a gidan ba ka gane a tamfar mai ɗakin ka amma kawarta ta san wannan wai ta suna da ita kike fita suna ba wallahi lazim wallahi haka ce hiza wata malama da aka yi mata transfer daga makarantar yan mata aka yi mai da ita ta maza take gaya wa wani abokin mutum ce wallahi wannan ne aka ce haba malama cikin mata yan mun gidan ce malam tace baka san matan nan muke tace wallahi gaba ɗaya a gaban mu kana zuwa za ka kalli kasan da wai a ga wani tamje ko ko ingila haka take namiji ko ba ruwan sa a gidan ba kake ba ruwan ka da ita wallahi baka san waje waje sai ga ana cewa wannan fai tace kaza sai au kai ba ruwan ka ni a guri na sau da yawa matan gobe duk iri ɗaya ne Allah in dai ba wai laifi ba ko wani abu ba ruwan ka da gudu to su suna rikewa wannan gaba ɗaya an san sura ta sa ko da sallah to da sallah fa ba da bikin wanda ba da wannan shek muka gangewa tarihi Allah ya zo to sai yace bil ma'ruf shi ma yadda shari'a ta gindaya kaga bil ma'ruf a akwai wata al'ada su da huda ake ci da mace a rana kun kawo wani masu wannan al'ada ka sani da huda zaka rika bata aure ku al'ada ku zauna a uku safi rana dare saboda haka wannan abin zai zama wannan zai da haka akwai wanda al'adar su kuma sau hudu ne sai an ba da na yamma sannan a ba da na dare domin idan aka ce da safi sha biyu rana zuwa ɗaya za a kuma ci karfe biyar zuwa shida za a ƙara wani sannan karfe tara zuwa goma za a ƙara wani sannan a kwanta ka san sa'uro da ka san mai sa'uro in kana siyo shinkafa buhu ɗaya buhu biyu za ka rika domin kwanzuma ka samu yawa to saboda haka wannan shine sai ya ce to bil ma'ruf wa qaddaratu fikum ma lam tadillu ba'dahu annabi yace na bar muku abin da kun rike shi ba za ku taɓa bata ba bayan sa in ya ta samtum bihi mutakar wa bihi mutakar kun yi riko da shi da Allah yace wa tasbihu bi hablillahi jami'an sai yace kitabullahi na farko shine littafin Allah wa antum tus'aluna anni fama anti muqaridun Allahu akbar annabi yace za a muku tambaya a kai ranar alkiyama me za ku ci da Allah yake wala nas'alanna alladina ursila ilayhi wala nas'alanna al-mursalin me za ku ce an tambaye ku a kai na cewa sakon da aka ce in kawo muku na kawo kalu je ka ce na shahadu annaka qad ballanta wa addaita wa nasahta za mu ba da shaida cewa ka isar da sako gaba daya gaba daya da Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbi to shi ka wanda ya kirkiro ra'ayi yake yanzu ba annabi yake ba jama'a wannan abun karatun ba addini yake ba abin yake ba addini da ka da ko wani abu kana yi wanda annabi bai nusar ba ko kuma bai umarni a kai ba wallahi to wanda kake cewa akwai wani abu alheri ya koyi matsalolin addini ba ba rigima kawai dan dai muna da son zuciya ne amma bai abin rigima bai abin iskali ne abin da ake so a yi annabi ya koyar shi kenan idan bai koyar ba da Allah ayi hakuri da wannan a sako wanda ya koyar haka ya kamata babu rigima a jini a jiki karkari in ka kawo wanda kace annabi ya koyar mu duba authenticity na cewa ya inganta cewa annabi ne ya faɗa ko kuwa kai ma kawai annabi ka kirkiro ka danganawa me abin rigima a nan babu to shi ne yace za a yi muku tambaya na farko za su ce kadi ballanta wa addaita kuma ka bayar ka bayar shine al'ada ka ba da abin da ake nema wani sata kayi wa al'umma da fiha duk wanda zai wa'azi to qur'ani da hadisi yake wa domin shine qala fa qala bi bi isba'ihi sababa fa qala bi ma'ana fa fa'ala domin mun fada alƙawli yana da zuwa da ma'anar alfi'il an bayyana ido saboda haka fa fa'ala wato bi isba'ihi sababa sai sai wato ya aikata ya yi amfani da hannun yatsansa da baba manuniya ya yi yarfa'u ha ila sama yana daga dan yatsansa zuwa sama kamar yadda aka faɗa a karatun mu na adabul mubarak shawailul muhammadi a abuwan za ku ga wato sunan dan yatsa al-isbu ko al-usbu yana da luga tara shi a larabci biyar da kafa ɗin ka yi ne in wani ya ga dama ya zo ya ce usbu'un wani in ya ga dama ya ce isbi'in wani ga ya ga dama ya ce asba'i in ya ga dama ya ce asbi'u haka duk da ka faɗi ko ina kai wata ce akan sujudi sai akai wato luga tara ce da shi ɗan kalmar ɗan yatsa to saboda haka sai ce um fakala yarfa'uha ila sama yana daga ɗan yatsan su zuwa sama wa yankutuha ila nas ne yana nurawa yana nuno shi zuwa ga mutane idan yace ala ya haka sai kuma yace Allahumma fashhad ala ku saurara hal ballagtu sai wato wato ballagta wa wa'adaita wa sada sai yace Allahumma fashhad Allah ka shaida yana daga dan yatsan su sama ya ubangiji ka shaida har sai da ya haka zaunawa Allahumma shahad Allah ka shaida sai da ya haka talata marat sai da ya faɗa haka ta uku thumma azana sannan yayi kela wato aka yi kiran sallah thumma aqama sannan aka tada sallah aka yi kama fa sallar zuhura ke sallar azhar thumma aqama fa sallar asr yayin ke sallar asr kun ga za a yi jami'i ai ba jarabi wani da kuma kiran sallah malikiya ne suke da wannan a tsarin cewa za a kuma kiran sallah amma za ga sauran mazahi ba su dauka ba domin inda aka samu annabi na haɗi salloli kamar yadda za mu karanta a karatun allu'ulu wal marjan nan da zafi biyu guraren za ku ga idan ne da kasar da jami'i za ku ga cewa annabi alaihi salatu wasalam zai haɗi sallah kiran sallah da yake to sai yace um walam yusalli bainahuma shay'an bai wata nafila tsakaninsu ba ba a nafila za a haɗi sallah kawai tsaya ake da an idan da wannan a da wannan kun mara kiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta a talmauki annabi alaihi salatu wasallam ya hawo abun hawan sa sai da yake gurin tsayawa shine mauki gurin da zai tsaya faj'ala badana naqati il qaswa ila sakhran shi sanya cikin wannan taguwar ta da ake kira qaswa tana fuskantar as-sakhrat wa duwatsu cikin wato na fuskantar duwatsu fage na irin muduke na wuta wanda in ka je har yanzu a gurin za ka yi har duwa din da ake magana hatta ka bada marwa za ka duwa su ne bale bale haka kamar dutsen wuta duk da cewa za ka kasa a wani gurin amma akwai su to sai yace waja'ala hablal mushati bayna yadayhi sai sanya hanyar masu kyawowa a kafa kuma a gaban sa yana kallon wai ku duba ku wai jabiru dan abdullahi a ta yadda annabi ya tsaya ya gaya ba dan ya nuna ma yana mura'ati ya dace komai yadda annabi ya tsaya wai nan ma sai an gaya ma cewa da ya tsaya ina ya kalla la hawla wala quwwata illa billah wa taqbala al-qibla ta ne fuskanta al-qibla ka'aba dan ba a cewa gabas amma kan ka je gabas ko ka bar Najeriya da dan gabas ya kau kuma falam yazal waqifan hatta zarabati shams annabi bai gushe bai yana tsaye a wannan gurin mun yi bayanin tsaya wannan cewa ba dole sai tsayawa ba za ka iya zama za ka iya kashin gida bai guje mai yana tsaye wannan har sai da rana ta faɗi shi ne ta zara ba cikin har sai da rana ta faɗi Allahu akbar sai ce wa za a bace sufra kalilan kwallon ranar ya tafi kaɗan shi ne a sufra wannan jajajajen kai a ta gabal kursu a sai da wannan ɗan jajajajen ya tafi sannan kwallon ranar ya buya alkursu shi ne kwallon rana kanta wa azafa usamatu khalfahu sai annabi ya dauko usama ya goya shi a baya wanda ba kun ga mun taba magana a baya cewa kun ga zai kai ma jin tsara din akan zuwa annabi ya taba goyawa goyawa a ruwa banda usama zaiwa mu'adh bin jabal zaiwa fadl bin abbas zaiwa Abdullahi bin Abbas ka gani sai ke ta tattaro su zuwa zuwa a cikin makaranta kenan zuwa annabi yau kawai kana lalabi zai ga wani bawa Allah ya yi rubutu kawai akan wani zuwa annabi ya taba goya ya yi littafi guda ta tala ya kawo ma salallan ya gaya ma abubuwa a kawo ma sunayen to karatu ne ya zama kansa shi ba wanda fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ci gaba da tafiya wa qad kanaka lil qaswa izimam ya rike shine kanaka ya rike wannan taguwar ta ga alqaswa ya rike mata linzami akan kana tafiya cikin mutane ya ba za ka fi linzami ba domin dabba sai da ne ta hankali mutane sai ya rike linzami hatta inna ra'ata ala yusibu mawlika rahli hatta da yanzu kan dabba har yana taba kunciyar sirrin Allah wa alaihi wasallam haka ake cewa kunciya ko shine wannan dan dozan kuciyar sun da haje da kan kage an rike abun hawa sosai kenan kamar kai ne kana tafiya kana guri to bara mu ji to sai ji um wa yaqulu bi yadihi al-yumna wa yaqulu bi ma'ana wa yaf'alu madha wa yaf'alu shi ma yaf'alu yana aikatawa da hannunsa da dama yana cewa ayyuhan nasu sakinata sakina ai alaikum bis sakina ko ilzamu sakinata in aka yi fataha ko alzimu sakina ko lazamji nutsuwa kowa ya nutsu tunda an tadu cikin mutane ne za ga ana turmutu sai annabi yake cewa kowa ya nutsu a nutsu a nutsu kullama ata hablan min al-ibad duk lokacin da yaje wata wani dan tudu daga cikin siddai shine hablan min al-ibad me yake arha laha qalilan sai dan sakinin zamu kada kamar kai ne in ka je tudu ko in zaka tafi abun hawa da giya nawa ke tafi to sai ya tafi da giya daya da an zo gurin da tsaye ke dan tudu ne haka sai annabi alaihi salatu wasallam dan sakinin zamu dan yayi sauri ta guwar ta tsallaka gurin a sa giya da kenan ba ne mutum to sai yake hatta ta tsada kalilan sai annabi ya dan saki wato linzamu kadan hatta ta tsada tana hawa kan tudin to hatta a kalmuzari ba haka annabi ya yi tafiya har sai da ya je muzari ba in kun lura da rana ta fadi a tsayuwar arba a rike wannan da sai rana ta fadi annabi ya za aka kawo ba abu hawan zami ko ai sallan magariba sai ba yi ba sai annabi ya ce kowa ya tafi a tafi domin ba za ka yi magariba da ita ba ko za ka kai daji da rai ka je mun dare ba ba a sallan magariba da ita ka'ida sai an je mun dare ba ko karfe nawa za ka kai to idan aka rana na faduwa za a ji cewa to kowa ya kokari ya tafi mun dare ba ba ne mutum to saboda haka me ya faru sai yake cewa wato um, fasalla bi hal magriba wal isha kaji ko a can ma mun daliban da aka je sai annabi ya yi sallar magariba da isha bi azanin wahidin ya kiran sallah ɗaya wa iqamata ne da iqama biyu walam yusabbih bainahuma shay'an annabi alayhi salatu wasallam bi sallati wata sallah a tsakanin su ba at tasbihu yana zuwa da ma'anar me sallah ko um wata aya zan tuno muku fasabbih bi amri rabbika qabla tulu'i ash-shams wa qabla ghurubiha kana duba tafsirin malamai sai wasu ke magana kabla dilu'i shamsi wa kabla gurubi a yin kafa tara da tanduri kabla dilu'i shamsi wata zalla ake yin kafin ta asuba wa kabla gurubi a kafin rana ta faɗi wace a za ta lada ko shi ne fasarar da wasu ne to sai yace ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر يا النبي يكفي الدين هذه الفجر يقول له وصلى الفجر حين تبين له الصبح يا النبي صلى الله عليه وسلم لوكتين da asuba ta bayyana gare shi bi la bi adani wa iqama kiran sallah daya da kuma iqama sun maraki da kasuwa dan annabi alaihi salatu wasallam yazo ya hau kan dabbar da alqasuwa hatta atal mas'al alharam asiri da gurin nan da wato mutanen jahiliya suke wato tsayawa a da mas'alul harami fastaqbala alqiblata ya fuskanci alƙibla fa da awu ya rika roƙon Allah wa kabbara ya rika kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira ai ta bai dawa wa halalahu yana faɗan la ilaha illa Allah wa wahadahu yana kadaita Allah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir falam yazal waqifan hatta asfara jiddan bai guje ba a gurin abai bayan wata sallah ya tsaya yana wannan addu'a da ta kyau bai guje ba a gurin a tsaye har sai da adbara jiddan gari ya hace sosai gari ya waye fa da ba qabla an ta'lu ayyamsa sai annabi ya cigaba da tafiya kuma kafin rana ta bullo wa ajaba al-fadl bin abbas da dai amsar nan sana'a nan kuma sai annabi ya dau fadl bin abbas ya goya wa kana rajulan hasanan sha'ri mutum ne mai kyakkyawan gaji a kansa abyada wasiman abyad fani ne wasiman da ke jawo tuba sima wa biyu biyu sima shine yanayin mutum falamma da fa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marabbi bihi zu'nun yajrina yayin da annabi ya cigaba da tafiya sai ga wasu ƴan mata tunda kaga aikin haji ne sai ga wasu mata da yawa sun tawo marabbi zu'nun sune mata yajrina suna tafiya fada fi al-fadl bin yanzuru ilayhinna sai fadl bin abbas ya rika lekowa yana fa baya yana leko yana kallon mata yana kallon fa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala wajhi al-fadl annabi yana ganin haka sai ya dau hannunsa guda ɗaya biyu rike fuskarsa fa hawala al-fadl wajahu ila shay'in akhar yanzuru da ya ga an toye shi ta wata bangaren dawo sai kowa sai hagu gaba saurayi saurayi ai wannan zaman makokin da ake ba gawa ko ka ce ba ka kallon mata kana yi Allah in kana so mu gane ba ka yi to kawai ya aure amma ko ko saurayi a bakin digi ƙarya ne wallahi ko a gefen dire da baba kai ba da wasa kake kawai kace to mata ba sa wucewa ta nan suna wucewa ai kawai ka zauna saurayi a labudda laka to sai yace sai yake faɗa yace fa wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to aka juyar da shi hatta aka badina muhassin har sai da aka je wani guri da ake kiran sa badina muhassin in ka je amfanin karatu kenan duk sai ka ne wajenin waɗannan guraren sai duk za a nuna ba sai wannan shine guri kaza to kun ga anan ne albani ya hau ya diri yace ake za ka gadi ba wajibi bane mutahabbi inda suka rika rigima da tuwaiduri tuwaiduri da malaman saudiya sun ce wajibi ne sa ni kaji shi za a ga a saudiya duka mata suna sa ni kaji suna sawa to saboda haka duk wajibi ne a gurin malaman sa shi kuma albani yace ba wajibi kuma yana cikin malaman jami'a ta islamiyya yace ba aka rika buga yayin da tafai ya zo yin hijabul mar'atul muslima malam ya mayar da wannan ya kuma tuzbabul mar'atul muslima ya kuma sai kanje sai da wani littafi da in ba hauji ne ji ala dini din nan an kure yayi jiraddul mu'min ala man khalafa wa kaza sunan littafin kawai karatu ne wajen wajen layi uku wallahi tun daga nan kai in ka karanta ga ga albani ya kure sai ya kai shi bango ya kure kuma ya fi da jini gaskiya idza kunta shine kawo wani baiti a cikin ke cewa idza fa in kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fa musibatu azamu eh yace in baka sani ba musiba ce yace in kuma ka sani din ba musiba ta fi girma ta fi girma domin lokacin da zaka zo a matsayin ka na malami zaka wani ya dauko rijiba kawai ce kaza kai kuma kana so ka nusar da shi to in ba baka nusar da shi din ba kana da aiki kullun cikin rubutu kai to wallahi tun da yayi wannan malamin ya sallama kuma littafin wato littafi ne mai kyau a matsalar littafi ne da littafi baka da wata matsala da zaka dauko zaka dauko ta bi ba so usayin kai rika ganin abubuwa suna kawowa na su domin ra'ayin su wajibi amma wallahi ka dauki wato arabil muqim ka karanta na alwani sai ka gane cewa wato shayi ruwa ne domin ya yi abubuwa yadda ya gabata duk dalilan da suka rika ɗewa kowanne ya ɗauka ta ya warware shi gaba ɗaya saboda kaza da kaza da kaza da kaza yace idan mace ta sa yace wata ma wata da za a ce wajibi da sa wata da za ta rika fitinan mutane yace wannan shi ne wajibi amma kuma idan ta sa ba nurul ala nur mahallin da ake faɗa sa wajibi ya ba da kairi musamman a yanzu da ake yawan makokin da ba gawa kawai zama ake a rika kallon mata ba sani to da sa shi yaji amma ana zuwa faɗi mahallin sa addini wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruha ma ma ulima haka dole a hakan da ba ko dole duk abin da za a yi ya wani cikin biyar din nan idan ka ce aka ce mai hukuncin kaza a matsayin ka na malami to me za ka ce shi za maka kawo wannan mu je zuwa sai malami yace to to shi ne aka ce da wajibi ne ya kawo wannan magana albani yace da wajibi ne da annabi zai ka kare fuskar fadl bin abbas zai yi mata kai ina ne kawo domin suka rabe ina zai kalla ba shi kenan ba wannan shi ne kaga wannan shi ma karatu ne amana ce amma watakila malamin da zai biya ma an kaje zai ga matar sa niqabi take ta me yasa saboda mustahabi ne kuma haka ya fito domin shi ne bi wato li yadma inna qalbuk kai ma a ai shi ne dama abin da yake faruwa haka ya kamata ta ko mu yanzu a nan makaranta ba ma manje shi diyari da ka gani kwadaitar da ita muke amfani da gari sai ta za to in ka kwadaitar da su za ka sun fitawa ko a ina amma mun ban da yake din su kai sai za su zo makaranta kawai za ta in za ta kasuwa da za ko ina kuma ta sa foundation ta sa jagira da jakuba fitar ta fita amma in ta gamsu cewa uwa ita ya kamata ta sa sai ga ko ina za a ji ko da maza ko ba maza za ta sa ka fahimta to wannan shi ne mu je zuwa to shi ne malai ci gaba da gaya mana cewa yace to annabi ya rika kauda fuskar wato fadl bin abbas zuwa ga har aka zo badin muhasir fa haraka kalilan ana zuwa wannan gurin sai annabi ya dan tsara fi ya dan ƙara motsa haka dan saboda wannan gurin yana da tarihi ba mu da lokaci guri ne da aka taba azabtar da wasu al'umma to in aka zo irin wannan gurin ba zuwa ake ayi tasalfi ba mu mutanen mu mutum in ya tafi yanzu iraki ko ya tafi sha ko ya tafi maqdis ko ya tafi wasu gurare da aka halakar da wasu mutane zai ga yayi hoto ya ce wai ga na abu yi kaza gurin da aka mutu halaka mutanen annabi lutu wai ya je yana hoto guraren da annabi ya ce in ka je wucewa kar ka wuce sai kana kuka kuma kana sauri kana mai neman tsari da wannan abu mutanen mu yanzu kalbi suke sai mutum ya je ya hotuna wai ya je gurin da aka halaka adawa kawai ya yi hoto ya sa social media to ba haka annabi ya ce ai ba to sai yace mu je zuwa so muke mu je gurin tsayawa ga can saboda na ga lokacin ya ce sai yace sun masalaka dariqal wusta sannan annabi sai ya bi hanyar tsakiya allati takhruju ala al-jamrati al-kubra wanda zaka kai mutum gurin jifa babba domin guraren jifa uku ne akwai wato al-wusta jamratul wusta sannan akwai jamratul aqaba sannan akwai jamratul uquba aqaba din nan guda uku an gane to sai yace hatta atal jamratul lati inda shajara hatta da yaje gurin jifan nan da yake a gurin bishiya yanzu in ka je ba za ka ga wannan bishiyar ba shine amfanin in ka je babu ba wata bishiya da za ka gani babu shi sa hatta wasu karantukan da za ka karanta a wa kamar da magana bayanin da muka yi lafi da za ka karanta a littafi a risala ko wani littafi na bidiyo za a ta gaya ma wasu abubuwan ka je ba su za gani ba Allah kullum modernization ake samu a maka kullum kullum za a gaya ma an kaji wurin da za a yi za ka yi karkarfa za ka ga fitila a ƙasa in ka je yanzu ba fitila a ƙasa me littafin rikiyo zai ce ma fitilu ne a ƙasa lokacin su fitilun ne a ƙasa ko ce ma za ka ga koriyar lamba babu ita yanzu sai dai kawai ka ga tayil kori saboda an ji an yi wata fitila koriya iya iya tsawon gurin duk kawai na abubuwan ake da yawa shi sa in Allah ya hore ba za ka kai ƴaƴanka biyar maka biyar ba laifi bane ka duba wani malami da ya karanta shi kuma bai da kuɗin ka taimaka al'umma ka taimake shi ka taimake al'umma domin idan ya je duk wanda ya je maka za ka yi tashi bayanin maka hararo guraren zai rike ba teori zai rika hararo su zai rika yi Allah to za ka karatun ya fi zuwa kuma idan zai bayani abinci goma da a yanzu abinci biyar zai mutum bayani domin da kwatance yake wani abin in ya gama gaya ma ba sai kaji zai ga malam ya ce guri kaza karatun da ne amma ba gurin ba haka ba to ka ka ce mutum ka ce mutum al'umma domin duk wanda ya zo yi wa bayani za a gane amma abin da kai ji a shekarun baya wani alaji ya gaya mana yace a irin wanda ake sawa su je zuwa al'azabi da kawai hanya ce kana da dan siyasa wanda yake kawai sai a wani hanya wani aka tashi a cikin masu yawan mutane bita wallahi yace ya gaya musu da baki yace wallahi shi ko kawai ne karanta kuma shi ne ya bita saboda yana da hanya amma wanda ya karanta ko yaya kaje kuma musamman kai kanka idan kana da awa a maka ko madina za ga karatun da ya fi zama kana ta gaya wa mutane cewa kuma a nan za ka gane lallai al'umma suna buƙatar haka a lokacin wani zai ce ba shekarar da goma yana zuwa ji dama kaza ake kaza sai eh kaza ake kaza ta taimake shi saboda haka ya kamata mu lura da kyau mu kuma kiyaye Allah ya dace da mu to me ya faru annabi na zuwa wannan gurin wato sai ya dauki wato a tal jamratal lati inda shajara faramaha bi tabi'i hasayatin sai debo tsakon kwani guda bakwai yukabbiru ma'a kulli hasatin minha yana kabbara tare da kowanne wato hasad kowace tsakuwa yana cewa Allahu akbar hasal khadbi a wata ruwaya mithlul khadbi irin tsakuwar da ake kamar ake zawa dan ku ƴan karamar tsakuwa ko ake dorawa akan dan yatsa a wurga ta da hannu shine hasal khadbi irin da ake zawa rama min badin wadi a wannan badin wadi din yayi jiba daga wannan gurin sun man sarrafa ila al-manhari ka guda baka ake yi amma sai ka iya diban safulan ka debi goma ko sha biyar ko ma sha hudu domin ka je ba bai shiga gurin ba ba gidan za gani ba gini ne haka in ka je ba bai shiga ba to zai banda shi ka ga sai ka ba za ka dinga ba ba idan ka wurga shi za ke zuwa a samu karami amma ko a wannan shekarar na ga hotuna da yawa na ga wani ya je da danko aga wannan kan take ralla ma aka ai kaka ko masu takalmi ko bayan wani da daga jiki bayan yayi jiban yayi jiban gida haka kuwa ta shi ya dauka ke dan ne a gurin sai da ya mata kuwa ina nan da jiya a wani dan kili kuma a wannan shekarar suka yi wannan abubuwa wanda wanda zai dage ya dage ya rika dagewa da dutsensa ya yi haka ya ta karkare ya wurga ya kuma yi duk sai aka matsa ana kallon sa domin ya lallaba a ka shi kenan kuma a ni ma yanzu haka nace ba shi dan ne a gurin ba dutse ne eh ibada ce da mutum zai ne zama kan shi ma da aje gaba ba za a ji ba shi dan bane idan ka je kai jiban shi dan ake cewa amma ba shi dan ne a gurin ba to wannan ta karkare ka kai da da dan ko ba shi dan din da ya zaka to kana kokarin koran shi dan kuma ga ku kuna tare wannan takarun da kai ba ka ta karkare ko dan kuwa da kai wanda aji ya zaka ba dinya ba kafa baya kenan na'am amin ma aka aya za a yi ana gaya ma jahilcin su kuma yana cewa ai jahilci ne wannan dutse ji ake ɗauka ana zo baka ga saboda jahilcin su har ɗauka ake ana turawa a duniya ba wani irin mutanen afghanistan ne ina nan da shi a waya na wanda za ka ya ta karkare na haka da tije ne in ya haka ya haka duk sai suka maza ya yi wurga in ya kuma yi ya kuma yi zai kuma har da daga kafa ba yana kokarin diban yi sai zama da haka shi ne shi za a harkar ibada jahilci matsala ne Allah ka karanta aikin hajji aka zo kawai ka tunatar da kanka ko a tuna ba cewa kaza ta yanzu ka dauke shi da ka je Allah ya da duk da cewa wasu abubuwan zaka rike je domin ka je mu ga wasa ba kanka sai ya juye to Allah ya da za ga alama jiratin ba za a ce kai kaza ba wanda babu shine amfanin karatun kuma da kayi practical duk ya zauna da yarda Allah to shine to saboda haka ba kulli asatin min hasal kabji rama min badin alwadi thumma sarafa ila almarhal sai annabi ya tafi manar gurin yanka bar hara salatan wa sittina biyadi wannan dabbobin da aka koro sai da soke guda 63 da hannunsa thumma da aliyan bar hara ma gaba sannan ya dauki ki sauran ya ba wa sayyidina ali guda sauran guda nawa kenan a cikin dari guda 37 sayyidina ali ya karanta shine ma gabara ma gabara abin da ya ragowa wa jiraka hu fiha ahadihi yayi jiraki ya yayi tarayya da shi wajen me wajen hadihi wajen hadayarsa thumma amara min kulli badanatin wato bi bad'atin sannan yayi umarni da cewa kowace wato taguwa a samu wani yanki na ta faju ila fi kidin aka dora akan tukunya fa dubi khat aka dafa fa aka lamin la'abiya suka ci nama wa shariba min maraki suka sha roman ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت sannan annabi alaihi salatu wasalam ya wa abun hawan sai je wato ya gangara ya tafi ɗakin Allah fa salla bi makkata zuhra ya salla azhar a makka fa ta bani abdul muttalib yasquna ala zamzam sai je bani wato bani abdul muttalib wato yasquna ala zamzam wato yana zuwa gurin bani abdul muttalib sai ya tarar da su suna shayar da ruwan zamzam suna shayarwa kun san a yanzu da masu za rigar ka'aba da masu bude kofa da masu duwan na abubuwan da kuke gani kowanne gado ake da masu kiran sallah gado ne wannan yanzu masu kiran sallah da kuke gani tsantsan sa abu mahazura ne su bilal in ba ka cikin dangin ba za ka kiran sallah ba masu rijan da rigar ka'aba su ma wanda dai aka zaba tun zamanin annabi alaihi salatu wasalam to dangin su suke jikokin jikokin su ne yanzu su suke yi duk abin da kaga ana yi a baka to wannan ɗayan bangarorin su suke wanda annabi ya nada tun lawarin sa to ba ta canjawa siyasa ba ta shiga nan sam in dan gidan ne kai zaka shiga ba ka ciki shi zaka iya zuwa zaka a cikin al'amru bil ma'ruf domin nan ba a ware wasu na kowa ne zaka iya shiga amma wayannan abubuwan da aka ware tun zamanin annabi har yanzu ba a canja ba masu kuma kullun ka'aba masu kaza masu kaza فقال سيدي إن دعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم yace in da'u bani abdul muttalib wato ku dan kauce ya ku bani abdul muttalib fa laula an yaglibakum an-nasu ala siqayatikum ba dan kada mutane su rinjaye ku akan shayarwa ku ba la naza'tu ma'akum wato da nayi su danya tare da ku fanawaluhu dalwan fa shariba minhu saboda haka kawai shi suka baki guga daya sai annabi ya ga daga wannan guga guga shine addalu shine abin da za a debo ruwa guga kenan sai suka baki shi ya daga wannan ruwa to wannan shine ina ga gurin da ya kamata mu tsaya قال الامام النووي تاتي من زوا جيرا mu kuma biya wa yare abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muke kuskure Allah ba da kucin sarki ya yi mana wani alƙo ubangiji da suna ya na na zai iya a ya halatta ya rubuta ranakun da ake yi a wajen aikin haji ƙwarai kuwa ai in ma littafi za ka ɗauka tattakar wanda ya magana akan haji yanzu misali littafin da muka gaya ma na na jajiru ɗan abdullahi da ya zo na albani da ya yi akan wato hajjatin nabi na wannan hadisi gaba ɗaya sai ka tafi da shi tun da kariya ko ka nemi wani talkinki da malaman saudiya suke rabawa ai ana raba littafi wanda zai yi gaidin ɗinka akan umara na larabci da turanci ana rabawa tun da ka sani zai yi gaidin ɗinka to gaba na hausa ba an malaman mu kowa da jabar rahimahullah ya yi littafi na hausa kan aiki ne sai ka nema ba laifi ba ne kwarai da gaske wallahu wa'ala wayannan mutanen ne ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa har limanci haka ne illa iyaka ana shigar da mutanen da suka cancanta amma shi ma tushensa ka gane ko za ka ya taso ne daga shugabanni an shi ne shugaba shi shugaba shi ne liman ka fahimta da kyau zamanin annabi alaihi salatu wasallam bari in gaba annabi alaihi salatu wasallam ba shine liman ba sai na abubakar da yazo shine liman sai na umar da yazo shine liman sai na usman sai na ali kowa shine liman har su umar bin abdul aziz su ne limamai to haka duk wanda ya zama jagora sai dai malik wato wa sarkin maka ya nada wasu shikenan dama kuma ko a gidan kanka nada wani kake zama liman ai shine liman wannan shine wallahi haka sai mu tarbiya haka ai da ba dungumawa dungumawa ake ka sani cewa ba wanda za a baro domin kafin lokacin gaba ɗaya an daina zuwa makaballan da aka ce kama kara an rufe bodoji gaba ɗaya duk iya ko an rufe saboda haka duk wanda ya taso ranar takwas ga wata ne zai tafi kowa ba wai ban san idan mutum bai da lafiya wannan wani abu ne daban amma kowa nan zai dunguma ballan da aka ce kama kara wurin da aka ce ba a zo a yi sallah kana ji maganar da muka yi cewa ko da rana ta faɗi ranar da aka yi arba ba wanda ya zai yi sallah a filin arba ta magarba da ya je ya je mun da ne ba saboda haka abin da ya dace karatu shi a gaya ma ga yadda ake so a yi ba yadda kake so kai zaka yi cewa karatun magariba da isha ba a yin ta a arba sai an je muzdalifa ko sha biyun dare za a kai har misali na buga ko sha biyun dare za a kai ji ko je muzdalifa za ku yi magariba da isha kasar kuma magariba da ma ba ya mata kasar za a yi ta cikakkiya sannan a tashi a raka a biyu duk sallolin kasar ake yi a da la'asar kasar isha kasar magariba da asuba kuma yadda suke ka gane Allah ya kai mu in in kai yanzu zaka wuce wannan gurin zaka tuno fa ka tasruna ma aqulu lakum insha Allah na'am alaikum salam ai abin da Abdullahi dan Umar yake faɗa yace karambani ne irin mutum duk gurin da aka ce kai kasaru ba a bukatar kai wajen nafila in ba mu'akkada ba domin in ka saba yi a gida za a ci gaba da rubuta ba kamar yadda hadisi ya tabbata in haka ne ka cika sallama ai ba sauri ake so ka sako ba ai kamar mutum ne ya zo yi wa mutane ka sauri ya ja dogon sura ai gwara ka suka mana sallah wannan in dai kasar ka zo yi to zo a ce a yi kasar da ma'anar ta cewa ka takaice komai da ka fi sai kenan komai a takaice shi a yi gajeriyar sura da na yi raka a biyu domin shi a safaru kila'atun min al'adab wanda yake matafi yana cikin wani yanayi ne na damuwa ko ba komai ko da jirgi ya shiga zai fara jirgi yana cilo iyalin da zai yi hankalin da ya koma ko kansa wannan jirgi ne kira asin min al'adar wallahi wa kai ne na ƙarshe kan tambayoyin da zai kun ga takwas da yi eh gaskiya ba hadisi bane yanzu mai magana kai ne eh ba a so zaka ji suna kawowa amma in larura ta kama mutum da ya yi aiki ya gaji wuce in bai bacci ba wata cuta ta kama ko wani abu ne zai wuce sa ka gane malaman ɗin ne suke cewa yawanci yakan gajiyar da mutum ka bayyana da yau amma ba hadisi wa hadisin da suke kawa a mutar al-hadith an-nabawi an bambanta ba gaskiya ne ne shine yayi wanda na kawo yanzu gaskiya ba ga manzon yana nan a cikin al-mutar al-hadith bai ganta ba don wasu na cewa maudu'i ne ba su da dangane da ga saboda haka ba shi da adali ka bayyana da yau yauwa saboda haka idan mutum yana da larura ko bukata ta kama sai abin ka shikenan اللهم امنا باوطاننا واصلح امتنا ولا امورنا وجعل ولايتنا اول من yi maganar littafin malam gani zai fara littafi shiru muke kun ga gobe ma ba maganar a fara karatu ai ya za a kawo bayan mun ji ga malam sama ko wani daga cikin jagorori masallaci ko a ɗari uku ya littafin sai kun je littafi za a fara littafi mun faɗa lafiya ba shi gudun da ba shi gudun ka je ba ba da yana nan ba ka yawa yau to da haka gaskiya ya kamata ku tattara alal akal adiya ni na je wanda ba za a fara littafin ba sai an kawo insha Allah ta'ala اللهم امنا في اوطاننا واصلح امورنا ولا امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتقاك وعبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله غني ثلاثين من عدد المفرد